أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika godiyarmu ga Allah ta'ala wadda ya kaddara haɗuwarmu a wannan fada mai albarka cikin garin Damban a jihar Bauchi, Najeriya. muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaƙa wajen faɗa da aiwatar da abin da yake shi ne daidai. Abin da nake so in jawo hankalinmu a kai shi ne al'imamu Ibn al-Qaimul Jauziya a cikin littafinsa alwabulu sai min al-kalimar tsayi a tamfid ɗinsa ya ce rayuwar ɗan Adam. gaba ɗayanta tana kewayawa akan abubuwa ne guda uku. Babu yadda za a yi rayuwarka ta fita wajen ɗaya daga cikin abubuwa guda uku. Abu na farko shi ne ni'ima. Duwe da ɗan adam yake raye Allah ta'ala yakan ni'imta shi. Ibn al-Qaimu ya ce, Idan Allah ya yi maka ni'ima, abin da zai tabbatar da ci gaba da wanzuwar wannan ni'ima shine ka gode wa Allah shine ka gode wa Allah ta'ala bisa wannan ni'ima da Allah ya maka in ka gode Allah sai ya ƙara maka da ka ƴan uwa mu musulmai na Najeriya mu ci gaba da yawan gode wa Allah musamman ma ahlus sunna don me yasa saboda idan kuka kula yau a duniya babu wata al'umma ko wata ƙasa da aka sanya ta a gaba don aga cewa an kawo mata fitintunu da masifu kala-kala daban-daban irin Najeriya. Ko mun fahimci mai wannan dalili shi ne saboda mutanen suna da ƙoƙari wajen riko da addini. musamman ma bisa fahimta ta ainihin aƙida mai kyawu ta ahlus sunna wal jama'a bisa wannan tsari yasa Allah sai ke so ya jarba mutane ya gani kun ga wannan ba karaman ni'ima bace da haka mu yi wa Allah godiya bisa wannan ni'ima din domin Allah ta'ala ya ci gaba da tabbatar da mu akan addinin ya tabbatar da digadigan mu akan wannan addini domin ni'ima ce Allah ya mana domin mafificiyar ni'ima ita ce ni'imar addini to Allah ya mana ni'ima ta addini mun fahimci menene aqida mai kyau musamman ahlus sunna abin da yasa nake faɗan wannan ku auna ku gani yanzu duk wata aqida da za ta faɗa ba ta faɗa da wata aqida da take wajen sunna a zamanin da muke ciki a yanzu a halin da muke ciki haliyan yanzu kun ga akwai masu aqida shi'a aqida sufanci nau'i daban-daban qur'ani waye waye duka waɗannan sun taru suka ce suna faɗa da wahabiyawa ku ga shi ahlus sunna ya kamata mu gane cewa Allah ya mana ni'ima da ya fahimtar da mu ainihin aqida ta sunna haka Allah ba zai bar mu ba dole zai jarba mu to amma abin da nake so fara fahimta wannan ba karaman ni'ima bace Allah ya mana mu yi wa Allah godiya akai sai Allah ya ƙara mana kamar da shi Allah din ya faɗa وإذ تأذن ربكم كم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله مدوكاkin sarki yace lalle ubangijin ku yayi shela la in shakartum lalle in Allah ya muku ni'ima sai kuka gode wa Allah a ni'imar Allah zai ƙara muku ya ce la'azidan naku wallahi tabbas zan ƙara muku Allah ce wala in kafartu in ku kafircewa ni'imomin da Allah ya muku inna azabi la shadid lalle azabar Allah mai tsanani ce saboda ku ƴan uwa ashe rayuwar ɗan adam ba za ta fita wajen abubuwan nan ba da za mu lissafo na farko shine ni'ima ina nuna mana irin ni'imar da Allah ya mana ta fahimta na aƙida mai kyau muka zama ahlus sunna to mu yi kokari mu tabbatar da kanmu akan wannan akida kada ka yadda wani abu ya zo ya girgiza ka kada ka yadda wani abu ya taba maka imaninka kar ka yadda wani abu ya girgiza ka ta yadda zaka bar akidarka ta sunna akidarka mai kyau akida ta alqur'ani da hadisan manzon Allah wannan shine akida mai kyau shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana yace idan ƙarshen duniya ya zo fitintunu suka yawa addinin nan zai dawo sabo kamar yadda ya fara yana sabo manzo Allah ya ce aljanna ta yi daɗi ga wayanda suka zama sabi a cikin addini shi da zaka ga abubuwan da ake yi kana da aqidarka an gaya maka cikin hadisai abu kaza shari'a ne abu kaza ka shari'a ne in kace zaka aiwatar saboda ba a karantar da mutane hadisan manzon Allah sai ga abin ya zama sabo a fuskar mutane don haka kar mu yadda mu yi sakaci shi sa manzon Allah ya faɗa mana cewa in ƙarshen duniya ya zo fitintunu za su yi yawa idan fitintunu suka yi yawa babban abin da yake umarta mu shine mu yi riko da sunnarsa mu yi riko da sunnarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cikin hadisi yana ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajis manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata wannan babban ni'ima ce da Allah ya mana da sunnonin kalifofi na shiryayyu ko masu shiryarwa manzon Allah ya ce ku rike su da fikokinku kada ku yi sakaci wajen barin wannan sai manzon Allah ya giya maka abin da ya sa ya ce ka rike sunna ka yi riko da ita ka yi riko da aqida ta ahlus sunna wal jamaa yace fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayu a cikinku zai ga saɓani mai yawan gaske sai aka ce ƙila ya rasulallah ya manzan Allah in wannan lokaci ya zo ya zami zai ce alaikum bi sunnati alaikum bi sunnati saboda haka ni'ima ce mai girma Allah ya mana mu gode wa Allah bisa wannan ni'ima din domin ni'imomin Allah ba su lissafuwa na ba da misali da wannan ni'imomin da Allah ya mana suna da yawa akwai ni'ima na addini shi da na farko akwai ni'ima ta hankali akwai ni'ima ta ilimi akwai ni'ima ta ƴaƴa akwai ni'ima ta mata akwai ni'ima ta arziki akwai ni'ima ga sunan ni'ima ta lafiya duka wayannan ni'imomi ne ya danganta da me ka lissafa a matsayin ni'ima daka duk ni'imar da Allah ya maka gode wa Allah abu na biyu sai yace akwai kuma jarabawa babu yadda za a yi karayu Allah bai jarabe ka ba ibn al-qayyim yace babu yadda za a yi dan adam ya rayu a duniya ba a jarabe shi ba to ana jaraba mutane malamai suka ce saboda dalilai daban-daban dalili na farko ana jaraba mutane don a yi mayyaze a tantance masu imani da marasa imani Allah yakan jaraba mutane don wannan Allah ya ce ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين to Allah yana jaraba al'umma saboda wannan dalili wannan an yi haka don a tantance suwaye suka gaskata abin da suka faɗa suwaye kuma suka ƙaryata abin da suka faɗa Allah ya yi haka don ya jaraba mutane idan ka ce ke mai imani ne sai Allah ya jarabe ka a cikin imaninka ya ga za ka iya haƙuri ya ga za ka iya jurewa ya ga za ka iya cin wannan jarabawar da haka ɗaya daga cikin gaba ta rayuwa ba za ka rayu ba a jarabawa ba zai yi ba Allah ya ce ahsiban nas yanzu mutane suna tsammani an yi turaku a bar su an ya kulu amanna bayan sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun ba a jarabe su ba Allah ya ce ba zai yi ba wala kada fatanna allazina min qablihim Allah ya ce hakika mun jarabi waɗanda suka zo a gabanin su don me yasa sai ce wala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu ko Allah yayi haka ne don ya san suwaye suka gaskata abin da suka faɗa na imani da haka yana daga cikin dalilin da ake jaraba mutane imanin mutum Allah yana jaraba mutane idan yana son su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa mana cikin hadisi idza ahabba Allahu qauman ibtalahu in Allah yana son mutane sai ya jarabe su sai ya jarabe su faman radiya farahu rida ko wanda ya yadda da jaraba da aka masa to ya samu yarda daga ubangiji ta'ala wanda kuma ya yi fishi to ya haɗu fishin Allah Allah ta'ala ya ba mu ikocin jarabawa shi yasa al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce in dai kana raye a matsayinka na ɗan adam musulmi mumini mutumin kwarai to dole Allah zai jaraba ka karka ɗauka haka kawai ana jaraba ka don imaninka ana jaraba ka don ana son ka ana jaraba mutum don a yi masa kankarar zunubi a kankare maka zunubi shi sa in Allah ga dama sai ya ɗora maka wata jinya ka kwanta kai ta jinya shekara da shekaru ana kankare maka zunubanka a dalilin wannan haƙurin da kai shi sa al'imamu ibn al-qayyim al ya ce in an jarabi mutum to sai ya haƙuri sai ya ci gaba yake cewa wanda irin haƙuri sai ya ce as-sabru alladhi la shakka wa fihi haƙurin da babu kaiwa kuka gunda ba a kaiwa kuka mana idan Allah ya jarabe ka kada ka kai kukanka gunda ba a kaiwa kuka kai kokari ka kai kuka gunda ake kaiwa kuka ina ake kaiwa kuka zuwa ga Allah ta'ala tabi da zai nika wannan gabar ɗan uwa ahlus sunna musamman wanda ake kiran mu ɗan izala ahlus sunna masu aqida ta sunna alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mu kasa kunnuwanmu mu ji wannan sako Allah ya jarbi ahlus sunna a Najeriya da abubuwa da yawa game da lissafa ga jarabawa ta ɗan Qur'ani ga jarabawa ta shi ga jarabawa ta kaza ga jarabawa ta kaza to abin da ake so da mu ƴan uwa mu zama mutane masu haƙuri akan wannan ga jarabawa ta ƙasashen duniya manya-manyan ƙasashe da suke ƙoƙarin jefa ƙasar mu a cikin fitintunu da masifu iri-iri to babban abin da zai sa mu ci nasara in irin waɗannan zamani ko irin waɗannan lokuta sun zo shine mu yi haƙuri shi yasa manzon Allah ya gaya mana cikin wani hadisi duk wani yanayi da ya samu mutumin ƙwarai shi ba ya ɗaga masa hankali kowane yanayi in abu mai kyau ya samu mutum kwarai alheri ne a gurinsa in mummuna abu ya samu mutumin kwarai alheri ne a gare shi manzala na ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair yace kai mamakin al'amarin mutumin kwarai mumini bawon Allah na kwarai duk al'amuransa alheri ne yace in asabahu sarra'u sabar shakara fa kana khairan lahu in abun farin ciki ya same shi sai gode wa Allah sai zama alkhairi a gare shi wa in asabahu darra'u safara fakana kairan lahu in kuma wata masifa ta same shi sai ya hakuri sai ya zama alheri a gare shi sai ya ce wa laysa li ahadin illa lil mu'min babu ɗaya cikin mutane da yake dacewa da irin wannan dama da irin wannan alheri sai mutumin ƙwarai to ahlus sunna mu yi hakuri mu koma mu jibi karantarwa da karatu dukkan abin da muke gani Allah yana jarba al'umman nan tamu tamu ta Najeriya wallahi kar mu daga hankali mu maida al'amuran mu zuwa ga Ubangiji ta'ala Allah ta'ala zai mana maganin waɗannan mutane da ba ta mun fahimta Allah ta'ala zai kawo mana mafita da haka ashe ya kamata mu sani shi musulmi baya rayuwa shiru abu na uku na ƙarshe shine baya rayuwa dole sai yayi zunubi yace to wayannan abubuwa guda uku duk yadda zaka rayu dole kana cikin ɗaya daga cikin uku ko ni'ima ko jarabawa ko kuma sabon Allah ya ce in ka saba wa Allah kai laifi to abinda ake bukata ya ce ka tuba kuma ka yi istighfari daga duk wanda yake musulmi na kwarai manzon Allah da mu ya gaya maka ya ce kullu bani adam al-khata duk dan adamu mai kuskure ne amma sai ya ce mafi alkhairin masu kuskure sune masu tuba Daka in dai ka tabbatar ka aikata laifi tsakaninka da Ubangiji, to ka koma ka tuba, ka nemi gafararsa, ba a yanke tsammani duk irin laifin da ɗan adam ya kare yanke tsammani tsakaninsa da rahamar Ubangiji. Allah da kansa ya ce, Kul ya ibadi allazi na asrafu.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Allah ya albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh